إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون لا زال أهدنا في بيان عن عدم متابعة التعليم تعليم الأبناء الإسلامي لدى الآباء سئل عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصى بكتاب الله عز وجل رواه البخاري ومسلم وأنعم وأكرم بها من وصية وحري بكل مسلم أن يأخذ بوصية رسوله وسيده محمد صلى الله عليه وسلم وحري بكل رب الأسرة أن يأخذ بهذه الوصية مع أولاده وبناته وعلى ذلك سار سلف الأمة في تنشئة أولادهم على التألق بالقرآن تعلما وحفظا قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمك قبل تمكن تمكن الأهواء منها وسوادها بالأكدار المعصية والضلال عباد الله إلحاق الأبناء والبنات في هلكات التحفيز خير من متاع الدنيا روى مسلم أن أقبة بن آمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطهانا أو إلى الأقيق فيأتي منه بناكتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل عباد الله لماذا أسجل أبنائي وبناتي في هلكات التحفيز حتى يصاحب القرآن ويعيش معه فيشفع لهم يوم القيامة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم عباد الله تعلم أولادك للقرآن سبب في أن يرتقوا إلى أعلى درجات الجنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها عباد الله تألم ابنك للقرآن به تطيب حياته وتزكو روحه قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور قال السعدي رحمه الله هذا القرآن الكريم سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين عباد الله يا رب الأسرة وراعيها التهاق أبنائك وبناتك في حلقات تعليم القرآن سبب في مرافقة الصحبة الصالحة ومجالسة أهل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل عباد الله تعليم القرآن لأولادنا يجعلهم من أهل الله وخاصته فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته عباد الله يا ولي الأمر إن علمت أولادك القرآن فقد نلت جائزة كبرى ومنزلة عليا فقد روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن يكسى والده هلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أنا لنا هذا فيقال بتعليم ولدكما القرآن أيها المؤمنون الموحدون الفرص اليوم متاحة والسبل ميسرة لتعليم أولادكم وبناتكم القرآن فها هي هلكات القرآن بالمساجد وبالدور النسائية قد فتحت أبوابها لاستقبال كل راغب وراغبة في تعلم القرآن وحفظه فكن يا ولي الأمر خير معين لأولادك للتحاق بالركب أهل القرآن شجعهم وحفزهم وقف معهم ولك مثل أجورهم في كل حرف يتلونه من كل كتاب الله تعالى أيها المؤمنون هنيئا لكل أب وأم كان سببا في تألم أبنائه وبناته القرآن وحصولهم على الخيرية والأفضلية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقد قال عبد الله بن عمر بن, بن العاص رضي الله عنهما عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعزا لمن أكل وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa har yanzu bayanin mu bai gushe ba akan rishin kula da karatun 'ya'yanmu na musulunci musamman karatu na alkur'ani mai girma abdullahi bin auf yarda allah ta tabbata a gare shi ya tambaye manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi koko ya tambayi ɗaya daga cikin sahabban manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sai yake cewa shin har manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wata wasiya kamin rasuwar shi sai suke ce mashi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wasiya da littafin Allah mai girma wato wasiyar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi akwai cewa a yi riƙo da alkur'ani mai girma wasiyar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya masahabban shi wannan wasiyar mu ma tana hawa kanmu shi yasa ka sani cewa kula da karatun ɗanka na alkur'ani mai girma ba ganin dama ba ne ba ina so ba ne ba wai dole sai ya zama wani abu na ƙarar da shi ba a'a wasiya ce ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda muka yarda cewa shi ne abin kwaikwayonmu to manzan Allah ya yi wasiya da cewa mu kula da karatun alkur'ani na 'ya'yanmu kuma mu yi riko da shi ya kuwa 'yan uwa mai girma yana daga cikin ni'ima da karamci na wasiya cewa a matsayinka na musulmi kai riko da wasiyar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi za ka jin cewa hakikanin cewa ka cika babban musulmi idan ka yi riko da wasiyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kenan don haka ya koyan uwa musulmi duk wanda ya san yana da wanda shine nauyin shi a kan shi to yana da kyawu a ce ya kulan mai da karatun shi na alkur'ani mai girma sama da duk wani karatu da ka sani duniya magabata na kirki akan haka suka kasance kahin su kula da komi na ɗiyansu to suna fara kula da karatunsu ne na alkur'ani mai girma sannan ɗiyansu suna tashi ne cikin karatun alkur'ani mai girma sannan ɗiyansu ba su da alaƙa da wani karatu sai karatun alkur'ani mai girma su san wannan karatun ciki da waje sannan kuma su harrace wannan karatun shi yasa babban malami Allah ya rahamshe su suyuti yake cewa koya ma yara karatun alkur'ani mai girma asali ne cikin asillai na addinin musulunci kamar yadda ka sani cewa addinin musulunci yana da shika-shikan shi tuna daga cikin shika-shikan addinin musulunci cewa kula da karatun yaro na alkur'ani mai girma da koya mashi wannan karatun na alkur'ani mai girma saboda da shi ne asalin cewa an haihi wannan ɗan cikin musulunci yake girma sannan kuma da alkur'ani ne yake shiga gaba a zukatansu ya zamanto haske sannan kuma ya zamanto hikima a zukatansu kahin a samu wasu abubuwa na ganin dama na sarrai sun shiga zukatan yara to ƙoƙarin da ake a ce alƙur'ani shi ya fara mamaye zuciyarsu kahin wani karatu ya zo ya shiga zuciyarsu idan wani karatu ya riga ya shiga zuciyarsu kahin karatun alƙur'ani mai girma to za a sha wahala wajen maido su ga wannan karatun na alƙur'ani mai girma ya koyan uwa musulmi mu sani cewa kai 'ya'yanmu mazansu da mata a wajen karatu na alkur'ani mai girma ko na karantawa a sabke ko kuma inda za a zuwa a ce sai an hardace mu sani cewa ya duk wani abu da ka sani za ka tana don maɗanka a nan duniya na jin daɗi galibinmu ƙoƙarinmu muna ƙoƙari ne kahin ɗayanmu su girma mu tara musu kuɗi muna ƙoƙari ne kahin ɗiyanmu su girma mu gina musu gida muna ƙoƙari ne kahin ɗiyanmu ta isa aure mu tara mata kayan aure muna ƙoƙari ne duk abin da ɗiyanmu suke bukata na rayuwar duniya su samu amma za mu gani cewa muna mancewa da mu gina su akan alkur'ani mai girma saboda idan suka gina akan alkur'ani mai girma to shi allah maɗaukakin sarki shi ya yi alkawalin zai ba su arziki a dalilin wannan karatun na alkur'ani mai girma sannan ka sani cewa duk abin da za ka tara ma ɗanka na jin daɗin duniya idan dai ka tara mai shi ka baya shi sai bai san karatun alkur'ani mai girma ba ta dalilin ka tuka taɓe kayi asara a nan gidan duniya arziki da kake gani kowane da nashi allah maɗaukakin sarki yake haiho shi sannan ƙaddara da kake gani kowane da nashi Allah maɗaukakin sarki yake aiho shi kai a matsayinka na uba ka sani cewa idan ɗanka zai sha wahala a duniya sai ya sha wahala a duniya idan kuma ɗanka zai jin daɗi sai ya ji daɗi a duniya ka tara ko ba ka tara ba don shi yasa sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa mu gina 'ya'yanmu akan alkur'ani mai girma manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wata rana ya hito sai ya samu sahabban shi a ƙarƙashin innuwa suna hutawa a masallacin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya musu tambaya sai ya ce wane ne wanda yake so ya tashi tun da ɓilliyar sahiya ya tai wata kasuwa da ke tsakanin madina wadda kasuwa ce inda ake hada-hada ta kasuwanci ya ce wane ne zai so ya tai wannan kasuwai ya je ya dawo da raƙun maɗabi masu girma masu tsada saboda a lokacin larabawa ana gane mai kuɗi ne da mi da in ya tara raƙumma kuma jajjaye masu tsada sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya siffanta ya ce wane ne yake so ya je da ya je kasuwan nan ya dawo da raƙun maɗabi ba tare da ya zalunci kowa ba ba tare da ya ci haƙƙin kowa ba a'a halali ya shi ce ya ya samu a wannan kasuwar a matsayin ribar shi ya dawo gida kamar yanzu nan ne a ce wane ne yake son ya hita tun da sahi je kasuwa ya dawo ya yi kasuwanci ya ciyo riban miliyan biyu ya dawo sai sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dukanmu muna su idan sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka yi magana dukiya duka suka ce suna su to idan mu ne nan a wajen amsawa cewa ana son wani sai ya bige wani wani sai ya kara wani suka ce maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suna su ba su san abin da zai biyo baya ba ko sai maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa to shin ba za a samu ɗaya daga cikin ku ba ya yi sabko tun da sahi ya tai masallaci sai a koya mashi ayoyin alkur'ani guda biyu na littafin Allah maɗaukaki mai girma ya hiye mashi ya je wannan kasuwa ya dawo da wannan raƙon manɗabi ya je masallaci a koya mashi ayayi sannan maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sake cewa je masallaci a koyo mashi aya uku ya hi mai alkhairi duniya da lahira da a bashi wannan raƙumin da uku manza Allah ya ce ya je masallaci a koyo mashi aya uku cikin alkur'ani mai girma ya hi a bashi wannan raƙumin kai manzo Allah ya ce idan aya ɗari ce zai koyowa ya yi a bashi wannan raƙumin ɗari mi manzo Allah su tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake son ya nuna mu cewa alƙur'ani mai girma a duniya babu abin da ya shi alƙur'ani mai girma albarka kinan da haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ba banza bane muke kai ɗiyan mu makaranta mu sa su a ba sun ishe mu bane gida suke sha mu kai muke duka su mu kai su makaranta kamata ya a ce duk abin da za ka yi ka san me yasa za ka yi wannan abin kai zamanto cewa ka kai su makaranta ne saboda kowa na zuwa kai zamanto cewa ka kai su makaranta ne saboda sun ishe ka kai zamanto cewa ka kai su makaranta ne saboda suna nemo maka magana a'a ya zamanto cewa ka kai su makaranta ne dan ya zamanto wannan karatun na alkur'ani mai girma shine abokin rayuwarsu ya zamanto cewa wannan alkur'anin mai girma shine zai cetarsu a ranar alkiyama radda ba ka iya cetonsu ba su iya cetonka ka rabu da su tunnan duniya ka gina musu karatun su tunnan duniya shi zai sa a can lahira ku game har ku samu damar tattaunawa amma in ba haka nan ba bakinka da sunan duniya a can lahira ba za ku game da su ba ku tattauna hadisi ya zo daga umam al-bahiliya yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ku karanta alkur'ani mai girma lalle ne shi wannan alkur'ani mai girma zai zo wa ranar alkiyama yana ceton wanda ya abokance shi wannan alkur'anin mai girma idan mun kai ɗiyanmu makaranta suka tsaya suka yi wannan karatun a ranar lahira alkur'ani ne abokinsu ya ku uwa musulmi mu sani cewa kai ɗiyanka makaranta su koyi alkur'ani mai girma sababi ne wanda zai ɗaga darajar su a cikin aljanna saboda aljanna daraja-daraja ce akwai daraja ta 'yan sama akwai daraja ta 'yan tsaka-tsakiya sannan kuma akwai daraja ta 'yan ƙarshe duka dai aljanna duk wadda musulmi ya samu to aljanna ce ya samu amma a cikin aljanna ma kuma akwai aljanna sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki zai cewa a ce ma ma'abucin alkur'ani mai girma ya karanta ya ƙara karantawa ya ci gaba da raira wannan alkur'anin mai girma kamar yadda ya kasance yana raira shi a nan gidan duniya saboda ƙarshen mazaunin shi a nan lahira to ayar da ya kasance yana karantawa a ƙarshe to can ne mazaunin shi alkur'ani a lahira a cikin aljanna kenan iya karatunka iya ɗaukaka ka aljanna kenan sannan iya kuɗinka sannan iya shagalinka kenan don haka ayar da ka kasance ita ce ta ƙarshe a nan gidan duniya wannan ayar ita ce za ta zuwa ta cece ka a ranar lahira kinan idan dai ba karatun alƙur'anin ba kai kinan abin da za ka gani a ƙarshe to wannan shi ne za ka gani idan ya zama to ɗiyanmu gurinmu su harrace waƙan nijar su iya ta yadda ya kamata to wallahi in ita ce ƙarshen abin da suka karanta to kuma ita ce ƙarshen abin da za ta ce tansu ya ku uwa musulmi mu sani cewa koya ma 'ya'yanka karatu na alkur'ani mai girma da shine rayuwarsu za ta yin daɗi mu sani cewa da shine ruhinsu zai tsarkaka saboda allah maɗaukakin sarki mai girma ya kira alkur'ani mai girma da kanshi da ruhi sai manzo allah sai allah maɗaukakin sarki yake cewa kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina ya ce ma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kama haka maka aika maka ruhi da umarninmu wato ta hanyar mala'ika jibril sai babban malamin tafsiri sa'adi yake cewa Allah maɗaukakin sarki mai girma ya kira alƙur'ani da ruhi saboda da shi ne jiki yake rayuwa karanta alƙur'ani mai girma shi yasa a wata aya Allah madaukakin sarki yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yace ku saurara da ambatan Allah wato alqur'ani mai girma da karanta shi ne zuciya take mi zuciya take samun natsuwa sannan mu sani cewa da alqur'ani ne zuciya take rayuwa sannan kuma da alqur'ani ne gaba ɗaya ake rayuwa sannan mu sani cewa da alqur'ani ne duk wani abu da kake so duniya da lahira yake samuwa sannan mu sani cewa da alkur'ani ne mai da alkur'ani mai girma ne addinin ka shi ma yake gyaruwa shi yasa idan dai baka gina rayuwarka ba akan alkur'ani mai girma to zaka ga cewa kullun addinin ka yana cikin barazana ya ku yan uwa musulmi da ma wanda Allah ya dora ma nauyin ƴaƴa da kula da wannan ƴaƴan mu sani cewa kai ɗiyan mu makaranta shine sababin abu ta ta kirki da kuma zama wajen mutane na kirki galibi duk wanda zai zamanto cewa makaranta can ne wajen zaman shi to ƙarshe za ka ga abokan alaƙa shi malamai ne ko kuma ɗaliban ilimi ko kuma yana biyar bayan wannan malaman wato wanda suka koya mai alkur'ani mai girma gobe ba su can ana karatu gobe ba su can ana musaffa gobe ba su can ana musabaka gobe suna can ana karatu amma ko idan ya zamanto cewa ekwal ita kaɗai ce abin da aka sama gaba kuma aka damu da yi to zai zamantowa wannan mutanen mushanni ko kuma abin da ya kama da haka su ne za su zama abokan shi kenan ka sani cewa idan ka kai ɗanka makaranta kamar ka zaɓen mai abuta da kuma wanda zai abuta da kuma wanda zai tashi ya rayu a ƙasansu kenan da haka sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mutum akan addinin abokin shi yake ko kuma akan addinin dan uwan shi kenan duk wanda ya tashi yin abu tatu ya kamata ya kalli wane ne abokin shi shi yasa idan an tashi buga misali da abin da kake yi sai an diba abokanka idan dai aka ga abin da suke yi ko da ku ba ka kwatanta shi to ana tunanin ka kwatanta shi a ɓoye ko kuma a gaba ka kwatanta shi ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa koya ma 'ya'yanmu karatu na alkur'ani mai girma yana sa su zama cikin mutanen Allah saboda ba kowa ba ne yake zama mutuna Allah zama mutuna Allah to lalle ko sai ka zamanto cikin masu karanta alkur'ani mai girma masu kiyaye shi masu hardace shi hadisi ya zo daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi riwaya Anas dan Malik yake cewa lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce lalle a wajen Allah madaukakin sarki mai girma akwai ahalin shi a cikin mutane Allah madaukakin sarki mai girma shi ya kira wannan mutanen da mi cewa wannan ahalin shi ne shi Allah madaukakin sarki mai girma sai suka tambaye manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manhum ya rasulallah a cikin mutane su wane ne wanda su ahalin Allah ne sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce musu ahalul qur'an hum ahalullahi wa khasatu ma'abuta alqur'ani masu karanta shi su ne ahalin Allah maɗaukakin sarki mai girma kuma wanda aka zaɓa su kaɗai a cikin mutanen idan da ya zama to hidimarka ba kan alkur'ani ne ba to baka cikin wanga mutanen wanda Allah madaukakin sarki ya ce shi ahalin su ne karanta alkur'ani mai girma ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ba sai malami ba mu sani cewa ba sai dan agaji ba mu sani cewa ba wai sai wanda dole kullun sai ya tai makaranta ba a'a dole sai ya zamanto cewa a rayuwarka ta duniya a matsayinka na musulmi alkur'ani mai girma yana da kaso a duk kullum in ka tashi sannan kuma a duk kullum in za ka kwanta ya ku uwa musulmi mu sani cewa yana da kyawu yana da kyawu duk wanda yake shugaban wani yana da kyawu shugaban ƙasa da ma duk wanda yake da alaƙa da ɓangare wanda yake kura da karatu cewa ba wai karatun boko bane kada ya kamata a ce ana kula da shi kamar yadda ake kula da karatun ɗiyanmu na equal to karatun su ma na alkur'ani haka ya kamata a ce ana kula da shi saboda duk wanda ka shugabanta to Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka akan wannan shugabancin wanda ya baka yana da kyawu yadda ake kula da equal ɗinsa haka nan makarantun su na alkur'ani a dinga kula da su yana da kyawu yadda ake kula da kayansu na karatu a ce kuma haka ake kula da kayansu na karatun alkur'ani mai girma saboda idan shugaban ya yi haka nan ya sani cewa ba hawai yaran yama ba a kan shi yama saboda darajar da zai samu a ranar lahira mai girma ya sani cewa ta dalilin wannan karatun ne na alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki zai mashi dan ɗiyanmu sun yi ikwal ya sani cewa babu wata daraja wadda Allah maɗaukakin sarki mai girma zai kai shi sama da darajar da cewa sun koyi alkur'ani mai girma idan ya zamanto yaro dubu ya koyi alkur'ani mai girma a ƙarƙashin ka na matsayin kana shugaba duk lokacin da wannan yaron ya karanta alkur'ani mai girma da harafi guda idan ya karanta to za a baka lada ne yanda aka bashi amma kuma idan le zalfabe faransai lebensiletir ne ya karanta wallahi ba a baka lada ko guda a matsayinka na shugaban ƙasa sai dai ma in ya lalace Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka kenan don haka ba ikwal ba ce kaɗai abin kula karatunsa ma na alkur'ani mai girma yana ɗoki a kawunan shugabannin da ke kula da wannan al'ummai ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa lalle shi ma abucin alkur'ani mai girma a ranar lahira ana girmama shi sannan kuma ana girmama iyayen shi za a tashi ranar lahira duk wanda ya kula da karatun ɗanshi na alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki mai girma zai sa mashi wasu kaya kaya ne zai sa mashi masu rigabi kamar yadda kuke ganin kayana zai tashi a ranar lahira ya gansu da wannan kayan ya juya ya juya ya kalli mutane ya gaba kowa ke da shi ba da ka ganka da wannan kayan to ɗanka ya harrace alkur'ani mai girma ko kuma ya ma alkur'ani bauta za su tambaya Allah maɗaukakin sarki mai girma wanga kaya daga ina hadisi ya nuna cewa wannan kayan kaya ne na yan aljanna hadisi ya nuna cewa wannan kayan a sai da duniya gaba ɗai a ƙara sai da duniya gaba ɗai a maimaita su dubu a maimaita habba ya ƙirguwa duniya ba za ta iya sayan wannan kayan ba da uban da ya kula da karatun ɗanshi zai tashi ranar lahira ya gan shi da wannan kayan sayi za a tambayi Allah maɗaukakin sarki mai girma daga ina wannan kayan suka zo mashi Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce sabilin wannan karatun na alkur'ani da ɗanka ya a nan gidan duniya shi yasa kai ma muka baka matsayi a nan lahira ka morewarka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa hanyoyin koyon karatu sun sawaka yadda ba mu tunani ba kamar da ba galibi da in za a karatu sai an bar ƙasa ake barin karatu amma yanzu daga inda kake akwai malami daga kwanar gidanku akwai malami sannan kuma cikin gidanku akwai malami akwai wanda ɗiyan shi ne suka iya karatu shi bai iya ba akwai wanda magajiyan shi ne suka iya karatu bai iya ba akwai wanda mata ya ta iya karatu bai iya ba wallahi kowa ya sani cewa babu hanyar da zaka bulle ma Allah madaukakin sarki mai girma a wannan lokacin ka ce baka iya ba ko kuma ka ce ba a koya maka ba ko kuma ka ce wani abu ya hana ka babu wanda bai da lokuta na banza a rayuwar da yake rayuwar shi ta duniya a cikin awa 24 babu wanda bai da lokuta na banza babu wanda bai da lokuta na hira babu wanda bai da lokuta na gulma babu wanda bai da lokuta na munafunci babu kalan lokacin da kowa bai da kinan ka sani cewa ba ka da wata hanya wadda zaka kufuce ma Allah madaukakin sarki mai girma ta cewa wai baka samu damar koyan karatun alkur'ani mai girma ba su da dama masallatai za a sa karatun alkur'ani mai girma kyauta ba a tambayi ko dala ba su da dama za ka ganin masu koyan karatun alkur'ani mai girma daga nesa ma kana kilga su bale a ce ka matso kusan su a ce ba ka iya kilga su kinan dan haka ya koyan uwa musulmi mai girma mu sani cewa duk baban da ya sa dan shi makaranta ko kuma duk uwa wadda ta sa ɗanta makaranta kenan ta sani cewa yanda ɗanta ya samu daraja mai girma yanda ɗanta ya samu ɗaukaka mai girma to haka ita ma za ta samu a ranar lahira sannan kuma a cikin al'umma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce mafifitanku su ne wanda suka yi ku karanta alkur'ani kuma suka koya shi to koya alkur'ani mai girma ba sai malam ba idan ka iya karatun alkur'ani mai girma ka yi kokari wanda kake zama da su ka san ba su iya ba ka dinga koya musu a hankali a hankali sannan kuma a wani hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace mahi alherin ku sune wanda suka koyi alkur'ani kuma suka koya shi hadisi ya zo daga Abdullahi dan Umar dan As yake cewa alaikum bil qur'an ina ina kashedin ku da ku rike alkur'ani mai girma yace fata'allamuhu yace ku koye shi yace wa allimuhu yace ku koya shi yace wa allimuhu abna'akum yace ku koya ma 'ya'yanku kenan abin da ke da kwairan wajen uba ya sani cewa shine farko wanda ya kamata ya iya ƙur'ani ya koya ma 'ya'yan shi a cikin gida ka hanyar tura su a makaranta kai zaman to cewa shi ma uba babu komi a kan shi kenan ya kamata a ce kahin ɗanka ya tai makaranta alhamdu da kula'uzai ya koye su a bakin ka ya san cewa wannan karatun ba wai wasa ba ne daga nan zai farawa in ya je can ya ida amma galibi yanzu ba haka nan bane ake yi galibi makaranta dai ake son su je dole su koya to ya kamata shi ma uba ya zaman cewa gare shi ɗiyan shi suke fara koyan karatun alkur'ani mai girma an yaso su je can su ida sai abdullahi dan umar dan asa yake cewa saboda sai an tambaye ku akan haka nan wallahi Allah madaukakin sarki sai ya tambaye kowa mu sani cewa haba wasa bace mu sani cewa haba ai boyo boyo bace a ranar lahiran nan ba inda ake boye ma Allah yana ganin kowa kuma zai tambayi kowa akan abin da ya aikata sannan Abdullahi dan Umar dan As ya ce wa bihi tujzon ya ce da shine za a maku sakamako sannan ya ce ya isa wa'azi ga wanda yake da hankali abinda muka wada na daidai Allah ya bamu ladashi kuskure ko tuntuɓe harshe wanda muka yi Allah ya yahe mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada din wansur ibadaka الموحدين وام حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صل صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
تنوصوا أديدك صو صفوفكم استقيموا واتدي الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الله أكبر صنع ربي العظيم صنع ربي العظيم صنع ربي العظيم صنع ربي العظيم صنع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا كثيرا الله أكبر صنع رب العالمين صنع رب العالمين الله أكبر الله أكبر صلى ربنا عليه. صلى ربنا صلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الله أكبر أنا ربي العظيم وبحمده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سامع ربنا سامع سمع الله لمن حمده الله أكبر صلى ربنا صلى ربنا الله أكبر ربي اغفر ربي اغفر ربي اغفر الله أكبر صنع ربي الأعلى صنع ربي الأعلى صنع ربي الأعلى الله أكبر تحيات لله والسلام السلام عليكم السلام علينا وعلى عباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله.